أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة التكوير وأن سورة تزاع شغي ينزو يتتسي أشي كرانتا سورة التكوير مكية من الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا مكة سوقا وهي تسع وعشرون آية tana da ayoyi guda 29 tana da kalmomi ita suratul takwiri guda 104 tana da harafi 530 tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim wannan sura da zamu shiga akwai hadisi da aka rawaita daga Abdullah dan Sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda yace man sharrahu an yanzura ila yawmil qiyamati ka'annahu ra'yal ayni falyaqra idha ash-shamsu kuwirat wa idha as-samaa'u fatarat wa idha as-samaa'u shaqqat rawu turmuzi abdullahi ibn umar Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wanda yake so ya ga kaman kiyama ga ta kiri kiri a gaban sa kaman ma kiyama ta tsaya gashi duk abubuwan da ake faɗa da za a yi a filin kiyama gashi ma abubuwan suna ta afkuwa annabi yake cewa to ya karanta wannan sura da zamu shiga da kuma surar da take gabanta idza sama'un faqarat da sura da take gaba da na gabanta idza sama'un shaqqat tana farawa da haka sura ne da take maganganu jama'a game da sha'anin alkiyama waɗansu ayoyinta kuma suna magana ne game da waɗansu abubuwa da suke nuni akan tashin alkiyama tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim idza shamsu kuwirat kaman an tambaya ne yaushe kiyama za ta tsaya to shine Allah ta'ala ya fara magana a wannan waje idan shamsu kuwirat idan ash-shamsu rana da kuke ganin da kuke ganin ta mai hasken nan idan aka shafe hasken rana aka tafiyar da hasken rana to idan an shafe hasken rana ya za a zama sai a zama cikin duhu Abdullahi dan Abbas haka ya fassara kuwirat ma'ana idan shamsu ablamat idan rana da ya zama an shafi haskenta babu ita ta zamo abu mai duhun gaske alaman sa'an alkiyama ne wa idan nujumun kadarat idan taurari suka rikito daga sama wato taurari da kuke gani din in suka watsi gaba daya ya zama babu su ba hasken su babu alaman su wannan ma alama ne na sa'an alkiyama wa idan jibalu suyirat idan aka tafiyar da duwatsu duwatsun nan da kuka san gari kaza ko kasa kaza ko wuri kaza akwai katun dutsi mai girma kaza kaza yanda bai ka sani a zuciyarka kiyama in ta tsaya sai ya zama da duwatsun nan babu su Allah ta'ala ya faɗa cikin Qur'ani ya Rasulullah suna tambayin ka wai manyan manyan duwatsun nan in kiyamar ta tsaya ya za a yi da su wa yas'alunaka anil zibali fa qul yansifuha rabbi nasfa kace Allah ta'ala zai niƙar da duwatsun duniya sannan ya shekar da wannan gari na duwatsun yana daga cikin alamomin alkiyama wa idal jibalu suyira idan aka tafiyar da duwatsu duwatsu suka zama na babu su sai fili kawai a inda suke da wa idal isharu uttilat idan aka bar hawara kuma malamai suke cewa wannan aya tana nuni ne akan alaman cewa fa kiyama ta kusa jama'a zamanin da abubuwan da ake hawa raƙuma ne to daga cikin alamomin sar alƙiyama kamar yadda na gaya muku waɗansu ayoyi suna nuni akan abin da zai faru na alaman alkiyama ne waɗansu kuma wato ayoyin suna nuni ne akan kiyaman ma ta tsaya abinda za su afku a filin alkiyama ne wato wannan aya aya na hudu a cikin surar malamai da yawa suna cewa alama ne na tashin kiyama kamar an tambaya menene alaman sa alkiyama sai Allah ya ce kiyama in ta zo dabdab za ku ga al-isharu uqilat raƙuma ɗin nan manya-manya domin da larabci al'ishar jam'i ne wahada ha ushara'u abinda ake nufi da ushara'u taguwa wacce idan aka ɗauki cikin ta ma akan samu wata goma kafin a haifar da ita daga cikin ta da aka ɗauka waɗansu suka fassara cewa abinda ake nufi al-isharu ana nufin kowane irin raƙumi la'alla taguwar ce ta mace ko ko a raƙumi namiji ne wanda kana iya mu'amala da shi tsawon kwana goma baka ba shi abinci ba sai ruwa amma ba tare da ka takura masa da yawa ba to yana daga cikin alamun kiyama ta zo za a daina hawa raƙuma domin a zamanin da ababen da ake hawa raƙuma ne to zai zama na za a yi wani lokacin da raƙuma sai dai in dai ba a ƙauyukan larabawa ko wasu buzaye ba ko wasu fulani da suke cikin sahara su kaɗai za a ga suke hawa raƙuma za a daina mu'amala da raƙuma sai a bar hawa ne a koma hawa motoci ko mashina ko kekuna ko koma a koma hawa jiragen sama gaba ɗaya waɗanda suka kai wa idan isharu ubdilat wa idan wuhushu hushirat Allah ta'ala yake cewa idan aka tara dabbobi na duniyan nan domin a yi musu hisabi dukkan dabbobin duniya za a tara su a filin alkiyama wannan aya ita tana magana ne akan abin da zai faru filin alkiyama alwuhush hushirat dabbobi za a tara su to a tara su domin me domin a yi musu hisabi su ma a tsakanin su kamar yadda na faɗa a filin kiyama Allah zai hisabi har wa dabbobi dabbar da ta tunkuɗi yar uwarta bisa zalunci ko ta sokawa yar uwarta kaho bisa zalunci a tara su wanda aka yi wa aika aikan a ce turama in ya rama sai a ce wa dabbobi duka kunu turaban ko zamo kasa to shikenan sai a shafe su su zamo kasa to a lokacin ne kafiri wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba jama'a wannan abubuwa abun tsoro ne kun ga dai surar ayar farko fa Allah ta'ala yake cewa daga cikin alaman san alkiyama ash-shamsu kuwirat a naɗe rana in aka naɗe yanda ake naɗe rawani haka malamai na tafsiri suka fassara wato rana sai a naɗe sai zama a tukwikwiye ta babu ita an tafiyar da haskenta gaba ɗaya sai mai sai duhu saboda haka wannan kaɗai a ce maka malam babu rana an shiga cikin tsarin duya kake tsammani duk alaman sa na alkiyama ne ana faɗa dan a ji tsoron Allah ne wa idal wuhushu fushirat idan aka tara dabbobi domin a yi musu hisabi wa idal biharu sujirat idan aka kona koguna na duniya dukkan koguna nan na duniya da kuke gani idan kiyama ta tsaya za su zama babu su ya za a yi da su sai an narkar da su a kona su su zama babu su idan aka kona koguna gaba daya malamai da yawa suka yi maganganu akan idan aka kona koguna waɗansu suke cewa abinda ake nufi idan aka kona koguna ba wai kogunan ruwa ake nufi ba ana nufin dukkan kogi ma'ana kafin sa'an alkiyama duk wani kogi za a kona shi dauka har kogin man fetur da duk wani abin da ake hako shi daga cikin ƙasa wanda ruwa ruwa ne wanda dangin mai ne ko kerosene ko gas ko ko irin wannan makamantan duk kafin sa'an alkiyama za a kona waɗannan koguna ashe shugabannin da namu da suke nusar da mu koma gona ba karamin shawara ne ke suka bamu ba kamar za a kiyama duk man fetur din duniya Allah zai kona shi man fetur da duk wani kogi za a kona su ya zama na babu su wa yadal biharu duk abin da ka sani kogi ne ana ana ana jawo shi daga cikin ƙasa sujjirat za a kona shi ya zama na babu shi alamar sa'an alkiyama ne wannan wa yadal nufusu zuwijat ubangiji yake cewa daga cikin gashi nan alkiyaman ga ta tazo ga alamanta idan aka ga an nufusu zuwijat an haɗa kan rayukan mutane don wata zumunta da ta haɗa su ma'ana annufusu zuwijat malamai suka yi fassara guda biyu idan kowaɗanne ƙungiya ya zama da ma'abocin ƙungiyan ba wanda yake so ya zauna ko ya haɗa kai ko ya yi mu'amala da shi sai ɗan ƙungiyansa kawai ba ruwansa da ɗan wani ƙungiya ma'ana rayukan mutane mutane sun haɗa kansu su wasu ɗan kaza ba ruwansa da ɗan kaza ɗan kaza yana ƙin ɗan kaza saboda haka an yi mutane sun kakkasa kansu da kansu ya zama na suna haɗa ba wanda kake so sai wanda kuka haɗa wani abu da ya haɗa ku ku kaɗan ku to wannan ma alaman zan alƙiyama ne idan kun lura zamani ya yi haka jama'a yanzu ko a zamantakewar mu na ƙasar nan sai ku ga wanda yake bin alal misali ko wata kungiya daga cikin kungiyoyin nan ba ruwansa da wani wanda baya cikin kungiyansa hasali ma wani ma zai iya an ta ya kaula sai a wanda baya cikin kungiyansa an haɗa kan rayuka ma'ana an nufusu zuwikat ko kuma wanda yake cikin wata ɗariƙa ta daban shi abokinsa masoyinsa nasa abun zumunci nasa wanda yake cikin ɗariƙarsa to sai ya zama da mutane sun kowa kowane ma'abocin ƙungiya ko wani ɓangare na ɗariƙar cikin addini sai ya zama na wanda yake cikin ƙungiyarsa ko ɗariƙarsa shi kaɗai ne kawai nasa shi kaɗai ya ɗauka nasa ya fi son sa akan wani wanda baya tare da shi wanda ma alaman san alkiyama ne wasu daga cikin malaman tafsiri suke cewa ma'anan wa idan nufusu zuwijat idan aka ɗauko rai aka sake dawowa da shi a cikin gangan jiki domin shi rai da kuke ganin nan jama'a rai daga lokacin da aka halicci rai Allah ta'ala ya halicci rai to shi yana nan har abada amma jiki akwai lokacin da baya nan idan mutum ya mutu hawa ne bayi da rai a'a ba wai bai da rai bane yana da ran kwanakinsa ne da zai yi a duniya wannan kwanaki da aka sa rai ya zauna cikin gangan jiki zaman duniya kwanakin sun kare to sai ran ya bar gangan jikin nan ya tafi wani waje da Allah ya ga dama ya zauna to akwai lokacin da ran zai sake dawowa cikin jikin mutumin nan shine idan kiyama ta tsaya Allah ta'ala ya niyyar dawowa da ran cikin jikkuna su zama cikin sababbi kenan cikin sababbin jikkuna shi dan adam mutum biyu ne na sha faɗa dan adam abu biyu ya haɗa dan adam ya zama mutum da rai da jiki shine suka zama mutum wannan gangan jiki ainihi musabbabin samuwansa daga abubuwan shi na duniya shi kuma rai daga Allah ne dan haka idan mutum ya zo duniya a kullum za a yi ta yi masa wa'azi kada ya biye wa gangan jiki ya yi ta bautan jiki ma'ana bautan jiki ka zauna kai kullum sai dai ka je neman tuwo neman shinkafa neman masara neman wani abu dai da ya shafi abin da zai gina jiki shi za ka dinga bautawa kamanta da kula da wato kamanta da hidima da sarƙafewa ita rai ita ruhinka ma'ana kamanta da yi mata hidima abin da nake nufi ya zama na baka kulawa da ita ya zama ka bauta da wannan ranka ka bi abin da Allah ya ce ka bi ka sarrafa ran wajen bin Allah ba ka biyewa hidima don gina gangan jiki ba to wasu suke cewa abin da ake nufi da wa idan nufusu zuwijat idan aka ɗauko rai daga inda aka ajiye shi domin idan mutum dama idan mutum ya mutu kiyamarsa ta tsaya shikenan ya tafi an zare rai ina rai aka tafi da shi an kai shi wani waje da Allah ta'ala ya ga dama a ajiye shi rayukan muminai a kai su cikin farfajiyar gidan aljanna rayukan kafirai a kai su cikin kurkukun wutan jahannama to haka za a yi ta zama gangan jiki ba a tona rami a sa shi ya narke dama ainihin su daga ƙasa ne shi gangan jiki ai shi rai sa shi ake a cikin gangan jiki yayin da ɗan adam yake cikin cikin uwarsa idan ya fito shi kenan dama an ranna ciki zai ta rayuwa akwai lokacin da dama akwai kwanakin da aka ɗiyo maka sun ƙare to idan suka kare shikenan ran sai a zare shi ya koma inda yake gangan jiki fa shi ma ya koma inda yake dama ina daga ina gangan jiki ya fito daga ƙasa to idan kuma kiyama ta tsaya aka yi busa na ɗaya busa na biyu busa na ɗaya za a mutu gaba ɗaya busa na biyu ana nufin rayukan nan a sake dawowa da su cikin jikunan nan to shine ma'anar fassaran wa idan nufusu zuwijat in ji wasu daga cikin malamai na tafsiri wa idal mawqudatu su'ilat Allah ta'ala yake to alkiyama a lokacin da almawqudatu aka tambayi almawqudatu su'ilat yarinyan da aka bisne ta daranta ka karanta wa idal mawqudatu su'ilat lokacin da aka tambayi yarinya da aka binne ta daranta aka tambaye ta aka ce mata cewa bi ayi zambin kutilat wani laifi kika yi wa iyayenki suka kama ki suka je suka haƙira ni suka bisna ki da ranki alkiyama kenan ta tsaya wannan duk abin da za su faru ne jama'a daga dab da alkiyama da abin da zai faru a filin alkiyama wa idan ma'udatu su'ilat manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mu'jiza wata rana ne ban mamaki wani sahabi ya roki annabi akan ya tayar masa da iyassa da ya je ya binne a lokacin yana mushriki zamanin jahiliya shi da kansa ya hakira me je ya binne ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ka san inda kabarin yake ce ya rasulullah na sani wani ba ni na binne ta ba annabi yace mu je ya ɗibi sahabbai sallallahu alaihi wa alihi suka je wurin annabi yace me sunanta sahabin yace sunanta wance sai annabi ta mutu fa tsawon lokaci annabi sai yace wance sai aka ga kabarin yana motsi ya zaki cewa wance sai aka ga kabari yana babbajewa da yace wance sai kawai aka ga kabari ya bude sai ga ta ita yarinyar ta fito tana labbaika ya rasulullah sai annabi ya ce ya sai da na kira ki sau uku kika kika ma amsa kika fito tace lokacin da ka kira sau ɗaya din nan karfin kiran ka lokacin ana ta maza maza ana haɗa naman jikina a lokacin da ka kira kuma na biyu a lokacin ana ana dawo mini da raina ran ya dawo zai koma cikin jikina to lokacin da ka kira na uku har an gama hada naman jiki an saka ran ya dawo shi yasa sai a lokacin na amsa masa nace labbaika ya rasulullah shikenan yarinya ta karkade jikinta bayan shekaru tana cikin kabari ta fito sai annabi ya ce sahabin to ya kake sai ka rasulullah ba aini duk abin da nake so ka nuna mini ka nuna mini na mu'jiza annabi ya ce wance ya kike so kina so ki koma ki ci gaba da kwanciya a inda kike ko ku ki ci gaba da rayuwa ta ce rasulani kan da za a bar ni in koma inda nake din nan fi so amma magana malamai na tarihi suka ce yarinyar ta kada jikinta baban ya kama hannunta suka dawo cikin gari ta cigaba da rayuwa tsawon zamani wannan duka yana nuna alaman gaskiyar annabcin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi shi sayyidina rasulullahi duka wata mu'jiza da ka sani Allah ya bawa annabawa to Allah ta'ala ya bawa annabi original na annabawan kaman photocopy ne idan annabi Isa ya tada matattu to sai da mana yanayin tada matattun da annabi Isa yayi bai yi kama da irin yanda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tada matattu shi ma ba annabi duk abin da ka sani kowane annabi yayi da to ka karanta annabi cikin annabawa da suka zo kafin Muhammadu rasulullahi ya aiwatar da wata mu'jiza gagaruma a da wanda aka yi ta ba da mamaki aka yi ta tada ta to annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bashi sai ya bashi fiye da irin wannan shine ma wani ne yake to ai mu'jizozin annabawa ma duka na annabi Muhammadu ne an ara musu ne ma'ana kaman photo kaman shine yake da original nasu copy aka yi aka ba su photocopy fa ayatuhum ayatuhu duk mu'jizozin annabawan nan ma nasa ne duka komai da ka sani aka yi da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar amma sai yake cewa shi duk wannan abubuwa ya ta da mace ce din dutse yayi magana a hannunsa ruwa ya fito tsakanin yatsunsa raƙumi ya zo yayi magana kura ta yi magana da annabi kaza zabiyatun wadabbu isa arihi damo yayi magana da larabci mai fasaha irin wannan duka a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani abu bane babban mu'jizan sa yake wannan Qur'ani da yake hannun mu Sayyidina Rasulullah yake cewa kuma shi wannan shine Qur'ani shine wanda mu'jizancin sa ba zai kare ba har abada babban mu'jizan Annabi Muhammadu al-Qur'ani su annaba da aka ba su mu'jizozi da ai sun ya wuce amma Annabi yace ni wato mu'jizata mu'jizancinta bai karewa har tashin kiyama kuma an tambaye shi dalilin ba da mu'jizozi wa annabawa yace haka ne ma min nabiyyin min al-anbiya'i illa wa qad utiya min al-ayati ma amana alayhi al-bashar wa inna ma utituhu wahyan awhahu Allah ilayya fa arju an akuna aktharahum tabi'an wallahi yana cewa ba ni kadai bane aka bani mu'jiza annabawa ƴan uwana su ma an ba su irin mu'jizozin da aka ba su Ubangiji yakan ba da mu'jiza ne domin waɗanda aka aika musu annabi idan annabin ya nuna musu su yadda cewa wannan wanda ya zo yake musu da'awa ba mutum ne haka kawai ba mutum ne na daban wanda yake ɗauke da aika daga wajen Allah domin mutane su yi imani da shi annabi ya ce ni babban mu'jizan da aka bani wahayi ne ma'ana wannan alƙur'ani ne saboda haka shi sayyidina rasulullahi bai mai da mu'jizozin da mu'jizozi irin wanda annabawa suka yi ta aiwatarwa dinnan a matsayin wani abu gagarumi ba hasali ma sai ya zamana sai Allah ta'ala da iko irin nasa sai manzo Allah kamar ya yaddarwa waliyan zamanin sa suka yi ta gudanar da waɗansu abubuwa waɗanda annabawa ne suka aiwatar a da shine ai Imam al-Busiri yake cewa wal karamatu minhum mu'jizatun hadaha min nawalikal awliya'u ya rasulullahi saboda isa irin naka a wajen Allah irin abin da waliyai din nan suke da shi Allah ya ba su su ne fa suke a makofi a matsayin mu'jizozi na annabawan da suka zo kafin kai ya rasulullah saboda ka annabi dai ya tada macece ya tada kuma ba ita kaɗai ba jama'a wata rana wani mutum ya kaura da shi da matarsa da ɗansa sun dawo wajen annabi yaron sai ya rasu shikenan annabi ya je yana musu ta'aziya yana jajanta musu ashe wani ya zo sa'i to Allah Allah ya sa ni ceto ne Allah ya masa rahama haka da sai ku yi hakuri Allah zai saka muku na rashin sa da gidan aljanna sai mahaifiya yin tana ta kuka annabi ya ce hakuri bai wa Allah za ku haɗa shi a gidan aljanna tana ya rasulullah yanzu dan nan na guda daya ya rasulullah mu fa mun kaure daga kauyen mu muka dawo wurinka domin Allah ya raba mu da bakin cikin duniya ne da lahira lallai wanda yayi imani da kai ya shiga addinin nan bai da bakin ciki duniya da lahira amma wannan yaro in bana ganin sa a duniyar nan gaskiya ina tare da bakin ciki ya rasulullahi in ji uwar yaron annabi ya ce to me kike so ga Allah ta ya rasulullahi in dai akwai abin da zaka iya irin naku na annabawa amana annabi ya kai shi kabarin yaron aka kai shi tafi da izinin Allah yaro sai ya tashi daga kabari ya ci gaba da rayuwa sai da iyayen suka rasu kafin ya rasu kun ga irin mu'jizozin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya kara mana san annabi Muhammadu saboda haka wa idan nufusu zuwi da wa idan mawudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat wa idha as-suhufu nushirat wa idha as-samaa'u kushitat wa idha al-jahimu su'irat wa idha al-jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat فلا أقسم بالخنس وإذا الصحف نشرت yana daga cikin alamomi ko kuma zuwa na sa'an alkiyama kamar an tambaya ne yaushe abun zai faru sai Allah yake cewa wa idza suhufu nushirat idan aka rarraba takardu malamai suka yi ta maganganu akan wani irin rarraba takardu sai wasu suke cewa ah ai alama na tashin kiyama ne zamanin da muke ciki yau a tura ma gayyatan aure idan wani a gobe ana gayyatan ka wani taro ai takaddisi tawatsuwa ko ta ina to malamai suke cewa ma'anan ayan kenan ayar tana nuni ne akan alamomi ko zuwan kiyama kiyama ta zo dab da dab as-suhufu takaddilu shirak za a watsa ai ga takaddisin yawa yanzu yau Allah kai ya san takaddin da suka watsa a hannun jama'a a cikin garin nan na Abuja ga ofisoshi bila adadin a rajonan fayil a buɗe wancan fayil a buɗe sai ga jaridu in banda ma yanzu da harkar intanet din nan ya shigo amma da a wani jarida jaridun ma kusan ba za ka ma ka iya lissafa su ba to bar wannan magance a su bunu shirar ɗauka idan aka dinga yawo da takaddun kuɗi yanzu kuɗaɗen da ake kashewa ba takaddi ba ne mafi a zamanin da ba takarda ba ne zamanin da kuɗin ko wuri ne ko wani abu na azurfa ko zinari da shi yake kakkashe shi ne kuɗi amma sai ya zamana makofin wancan ya zamana takarda yanzu a yau a fadin duniya nan waye san takaddun kuɗin da aka motsa a sararin duniya kai ko a ko a Abuja din nan waye san adadi ko a Kano ko a Bauchi ko a Bajoga ko a Lagos ko a dai Najeriya gaba ɗaya waye san adadin takardun da su fito hannun wancan ko takaddun kuɗin da suka fita hannun wannan suka shiga hannun wannan waye san adadin su a kasuwanni to wannan yana daga cikin alamomi na sa'an alkiyama wadansu ke cewa ana magana ne akan kiyama ta tsaya an rarrabawa dukkan jama'a takaddu waɗanda a ciki ne ayyukan da suka aikata yake rubuce to idan ya zama na an tara tun daga halittar farko har ƙarshe kuma kowa za a ba shi takaddan aikinsa to ai takaddu ko za su watsu da yawa to shine ma nan wa iza suhufu nushrat wa idha as-sama'u kushidat Allah ta'ala yake cewa wa idha as-sama'u kushidat yana daga cikin alamomi na sa'an alqiyama wa idha sufu nushirat wa idha as-sama'u kushidat yana daga cikin alamomi na na sa'an alqiyama sama din nan da kuke gani idan aka nade ta sama da kuke ga tana da girma sai ya zama na nade sama babu sama babu alaman sama wa idha as-sama'u khushidat wa idha al-jahim su'irat ubangiji yake cewa idan aka hura wutan jahannama ita wutan jahannama hura wadda za a yi mata malamai suka yi ta maganganu suke cewa dama tana hure ma'ana idan aka sake iza hura ita wutar ta jahannama manzo Allah yana cewa ku ji tsoron wutan nan Allah ya faɗa cikin Qur'ani ita wutar jahannama abinda ake dada hura ta da shi ba kananzir bane ba man fetur bane ba diesel bane kun san makamashin wutan jahannama mutane da duwatsu to yana daga cikin alamomin san alkiyama ko kuma yana daga cikin abin da kiyamar ta ma tsaya wa idan sama wa kushidat idan aka nade sama in ka daga kanka sama ba abin da zai shawara a sararin sama din nan sai zamana babu saman sannan kuma babu wani abu da zaka gani ka domin yanzu ai zaka ce akwai sama ta daya akwai sama ta biyu akwai sama akwai sabbai to idan kiyama ta tsaya sai ana sama babu sama babu alama sama to sai me sai ikon Allah wa idan jahimu su'irat idan aka aka hura wuta na jahannama ma'ana aka kara mata huruwa dama tana nan a hure to shikenan sai a ƙara hura ta fiye da yadda da aka hura ta wannan duka alama ne na sa'an alkiyama wa idal jahimu su'irat wa idal jannatu ublifat idan aka kusanto da gidan aljanna Allah ta'ala yana cewa idan kiyama ta tsaya za a kusanto da gidan aljanna ga mu'minai ba ta nesa da su wa udlifatil jannatu lil muttaqin وبردت الجحيم للغاوين za a kusanto da gidan aljanna ba ta nesa da waɗanda za su shige ta mutanen kirki sannan a bayyanar da wuta saboda batattu waɗanda suka yi kafirci su ga wutan kirikiri sai a tambaye su a ce asirun haza ita ma wannan asiri ne ba a zaman duniya da an gargaɗe ku aka ce ku ji tsoron Allah ku daina shirka ku yarda da annabcin Annabi Muhammadu ku yi imani da alqur'ani ku shiga musulunci sai ku ce wai sihiri ne ana so a muku sihiri to idan kiyama ta tsaya sai a kawo wuta idan aka kawo wutan kafirai sai su ganta su tabbatar ciki za su shiga wara almujrimuna an-nara fadannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa su tabbatar ba inda za su gudu wutan nan za su shiga to idan aka kawo wutar sai a tambaye su a ce musu asihirun haza a zaman ku na duniya komai aka ce ku shi dabo ne to ita ma wannan irin dabo ne am amtul la tubsir ko ba ka gani ne sai a ce musu islauha ku shiga haka za a sa kafirai su shiga wuta saboda kafirci in za su shiga sai a yi musu zance kamar na gatsa ya ce ku yi hakuri ku shiga islawa fasbiru ku yi hakuri to zai ka san wanda aka ce yi hakuri sai ya dan maka ta dan ta maka ka dan haka kamar da zai raki sai ta aula tasbiru in kun ga dama kai kar ku yi hakuri ku shiga wutan lillahi fazziru ala tusawun alaikum daidai ne innama tuzuna ma kuntum ta'malun ita da aka ce ku shiga ita ce sakamakon irin ayyukan da kuka aikata a zaman ku na duniya Allah ta'ala yake cewa wa idhal jahimu su'irat wa idhal jannatu udlifat idan aka kusanto da gidan aljanna a wannan rana alimat nafsum ma ahbarat a wannan rana kowace rai za ta san abunda ta riga ta halartar ma'ana abunda ta aikata na alkhairi ko na sharri tun zamanta na duniya kafara fala uqsimu bil kunnas
fala uqsimu bil kunnas al jawari al kunnas wal layli idha as'as wasbhi idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي الأرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد ريه بالفك المبين فلا أقسم بالكنس آه رد النائمة جنا أكان القرآن إن كنت أنت فلا waɗansu suke cewa la za'ida ne waɗansu waɗanda suke cewa Qur'ani babu abu za'idin wani abu a cikin sa suke cewa ai ko mu da Hausa akwai abin da zaka faɗa ba yana nufin korewa bane yana nufin tabbatarwa ne ba ƙarawa kai ba to malamai suke cewa malaman tafsiri kuma sai su rubuta a la za'ida ne to ma'anan su ne uqsimu bil khunnas Allah ta'ala yana rantsuwa bil khunnas da taurari waɗanne irin taurari kenan su ne waɗanda suke ɓacewa idan rana ta fito su ne alkunnas aljawaril kunnas manyan taurari waɗanda suke ɓuya baya a cikin falakinsu bayan rana ta fito domin idan dare idan misali rana ta faɗi aka shiga cikin dare in ka ɗaga idon ka sama za ka ga taurari da manya da ƙanana to haka za su kasance suna kai komo a bisa yadda Allah ya tsara musu su dinga kaiwa da komowa domin waɗansu taurarin jama'a an sanya su ne domin su zama kaman fitila ko kaman ado wa mu mutanen duniya waɗansu kuma an sanya su domin rujuman lishayatin da su a dinga jefan shekaru da suke so su dinga istiraqu sam su hau sama su je su sato su ji wani abu to haka taurarin suke a cikin sammai idan alfijir ya fara ketowa sai ga taurarin suna koya a hankali kana rasa su lokacin da rana ta fito sai ka duba ka ga babu tauraro ko guda daya to wayannan manyan taurari waɗanda suke koya bayan fitowar rana Allah yake yayin rantsuwa da su aljawadi manya manyan taurarin nan waɗanda suke koya a ina alkunnati waɗanda suke koya a cikin falakan su malaman tafsiri sun irga taurarin sun ce guda biyar sun ce su su mushtari ne su zuhal su zahara su abari da sauransu dai to Allah ta'ala ya rantsa da su tun da dai Allah bai kira adadin yawan taurarin ba wallaili idza as'asa ubangiji subhanahu wata'ala ya rantsa da dare idza as'asa idan ya turo duhunsa wasubuhi idza tanaffasa ubangiji ta'ala ya rantsa da lokacin asuba wani lokaci lokacin da ya numfaso ma'ana ya tunkaro to wannan rantsarantsi da Allah ta'ala yayi domin kamar yadda na faɗa ran nan in nace wallahi nace tallahi nace billahi to lalle zaka jira kana jiran zaka jira ni kila zan faɗi wani abu ne da nake so ka yarda da abin da zan faɗa to wannan rantsarantsi da Allah ta'ala yayi din nan to ga abin da Allah yake so ya tabbatar mana mu tabbatar haka ne innahu shi wannan alqur'ani laqawlu rasulin karim rasul anan ana nufin jibril ne wannan alkur'ani sako ne da Allah ya aika sannan rasulin babban manzon nan shine jibrilu ya kai wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innahu laqawlu rasulin karim maganan Allah ta'ala ne da ya bawa rasulin dan aika shine rasul karimin mai girma a wajen Allah shine jibrilu shi jibrilu zi kuwatin ma'abocin ƙarfi inda zil arshi makin wa jibrilu zi kuwatin wanda yake ma'abocin ƙarfi sosai shi jibrilu a cikin mala'iku yana daga cikin wanda aka sifanta su da ƙarfi duk da dai malamai da yawa sun yi magana akan wani irin ƙarfi ake nufi shi jibrilu yake da shi waɗansu malamai suna ta maganganu da yawa amma daga cikin malama abinda suke cewa ana nufin ƙarfi na siffan halittan da Allah ya masa domin yana daga cikin a yanayin ƙarfin shi Jibrilu alayhi salamu saboda dundurutun ƙarfi da yake da shi ne fa mutanen Sodom waɗanda suke aikata liwaɗi da aka aika musu annabin Allah annabi Lutu ya hale su su daina aikata liwaɗin nan suka ki ubangiji ya aika musu jibrilu yace je ka halaka su jibrilu da yaje da fa wato da gashin fukafikinsa guda ɗaya ya ɗaga dukkan garin sai da ya kai garin can sama sannan ya kisfar da garin saboda ƙarfi irin na jibrilu alaihi salam shi aka kira shi da ziquwatin abocin ƙarfi kuma kamar yadda mai tafsir al-Khazin ya kawo na taɓa karantawa na gani Imam al-Khazin ya ce shi Jibril wata rana ya riski Iblis shedan ya zo cikin wani kikkiawan siffa yana so zai yi magana da annabi isa ya samu annabi isa a masallacin kudus sai je masa cikin sura kamar surar mutumin kirki habba sai ga mala'ika jibril alaihi salam shi ma ya bayyana jibril da yana zuwa wurin fukafikinsa da ya kaɗe shi iblisu tun daga kudus iblis bai tsaya ba sai da ya je can ƙarshe ila aqsa jabal bil hindi da ya hure shi da iskan fukafikinsa guda ɗaya sai da ya kai shi wani dutse a can ƙasar hindu saboda ƙarfi na jibrilu kuma mai tafsul marazi yake cewa saboda ƙarfi irin na jibrilu shi ne fa wanda da ubangiji ya yi nufin ya halakar da samudawa jibrilu ya tura ya je ya yi ihu da ya je ya yi ihu kawai ya yi babban numfashi a garin duk mutanen garin suka wayi gari sun durƙusa akan gwiwoyinsu sun mutu saboda ƙarfi irin na jibrilu kuma yana daga cikin ƙarfi irin na jibrilu alayhi salam jibrilu ne fa lokacin da za a yi isra'i da mi'iraji da annabi muhammadu sallallahu alaihi to a wajen mi'irajin shi jibrilu shine wanda ya hau da annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana ya raka shi ya hau kuma an ce yana daga cikin ƙarfi irin na jibrilu daga sama zuwa ƙasa idan ya kawo sako ƙasa in zai koma sama kamar kiftawan ido har ya hau kun san jama'a ko jirgin sama wanda yake da babban jirgi fa ya ga gudu yanzu a cikin jirage na duniya na ko mota ne idan aka ce maka wannan ai B4 ne sai ka ga bata kai B6 ba B6 bata kai B8 ba ashe karfin capacity na inji yakan nuna ce yakan yi determining ko ya sa karfin gudun mota ya ci motar da bata kai wannan karfin capacity ba to ana nufin dai shi Jibrilu ma abocin karfi ne malamai amma sun yi tafassaran irin karfin da ake nufi zi kuwatin din wannan kuwa da aka yi magana malamai sun yi maganganu da yawa a ciki kuma muna so da mu sauri mu kai mu karanta haddasuwar gaba da yaddan Allah bi kuwata inda bil arshi shi wannan ma'abocin karfi matsayinsa a wajen Allah ta'ala shine bil arshi makin yana da daraja a wajen Allah ubangiji subhanahu wataala muqa'in samma amin sannan shi mala'ika jibrilu muqa'in abun bi ne ma'ana mala'iku ma suna masa biyayya, mutsa'in ana masa biyayya, samma aminin sannan amincicce ne, a bisa duk wahayi da yake kawo annabi sallallahu Alaihi Wasallama abin da aka ce ya isa shi yake isarwa, Allah ta'ala ya amince da shi. Malamai da yawa suke cewa daga cikin ɗa'a da mala'iku suke yi wa Jibrilu lokacin da za a yi mi'raji da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Jibrilu da zai hahau da shi sama da aka je sama ta daya Jibrilu ne dan rakiya sai Jibrilu ya ce wa mala'ikun sama ta daya a bude sai suka ce waye yake nema a bude yace Jibrilu ne haba nan da nan saboda da'a wa Jibrilu suka bude kofofin sama ta daya sai da ma suka tambaye shi to Jibril ai ba bako bane me yasa yake so a bude masa kofa yau yace ai ina tare da Muhammadu ne sai mala'ikun suka ce har an aiko Muhammadu Jibril ya ce har an aiko shi inda ma an je in kai shi ne gana da Allah saboda haka mala'iku dai suna da'a wa Jibrilu mutain abun yi wa da'a ne a cikin halittun mala'iku wanda yake shugabantansu su muba'in samma aminin sannan kuma shi jibrilu abincacce ne wa ma sahibukum wa ma sahibukum bi majnun Allah ta'ala yake cewa wannan mutumin naku wa ma bi majnun ko kadan ba mahaukaci bane da aka ce wa ma sahibukum ba wai yana ana nufin cewa abokin ku ba ana nufin wannan mutumin naku masana harshen larabci suke cewa su laraba a ka'idar su ba dole sai abokinka bane za a ce ashabuka wane ko a ce sahibuka wane ba ba sai abokinku bane za a ce ashabukum wane ko kuma a ce in kace a ce sahibuka wane idan aka ce sahibuka ba yana nufin dole wai aboki ba ana nufin kawai mutuminka to yanzu ai mutane da mutane yanzu in nace wane mutuminka wane ai ba dole bane mutumin ya zama abokinka to da aka ce wa ma sahibukum ana nufin mutumin nan naku wa annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ba sahibukum bi majnun ko kadan ba mahaukaci bane wa ma sahibukum bi majnun wannan domin su mutanen makka kafiran quraishawan makka suna dangantawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hauka Allah ya faɗa mana a wazaje da yawa su ce annabi Muhammadu wai mahaukaci ne to shine Allah yake kore wannan zance yake cewa ko kadan sayyidina rasulullahi bai zamo mahaukaci ba kuma a cikin alqur'ani kusan a wuri hudu ko fiye ma da hudu Allah ya kore hauka da kafiran Quraishu ko kafirai suka yi ta dangantawa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za mu kwana nan Allah ya ƙara fahimtar da mu alqur'ani wanda muka yi kuskure ya gafarta mana Allah ya kiyaye mana mutunci da lafiya Allah ya kare mana addinin mu Allah ya ba mu lafiya kasan mu mu zauna lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya Allah ya taimaki shugabanni su zama adilai abinda na faɗin shi daidai Allah ya sa ni da ku mu yi tarayya a cikin ladan wanda ni ne kuskure Allah ya gafarta mini rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa sallallahu wa sallama wa barik ala nabiyyina wa habibina muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillah